أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gaba da karatunmu na littafin riyadu salihin ƙarƙashin darussanmu na hadisi wanda mun fara karatu akan kitabul ko cikin kitabul fada'il wanda malam ya buɗe mana shi da babu fadlil ilmi ta'alluman wa ta'liman lillahi ta'ala wanda yake magana akan babun falalar ilimi ta'alluman wajen mutum ya je ya koyi ilimi din wa ta'liman ya kuma koyar da shi lillahi ta'ala domin Allah maɗaukaki mun yi tsokaci jiya akan me yasa malam ya ce ta'alluman wa ta'aliman shine karatu dole sai an koye shi al'ilmu bit ta'allum shi karatu dole sai an je an koye shi sannan in ka koye shi to yana daga cikin samara na karatu da hakki in kai karatu ka sanar da waninka an gane sannan dukka ta'alluman da ta'aliman din sai ya zamo lillahi ta'ala sai ya zamo dan Allah idan har ka je ka koyi ilimi ba dan Allah ba mutum yayi hasara idan ya zauna yake karantar da ilimi ba dan Allah ba shi ma mutum yayi mi yayi hasara dan haka mutum yayi kokari ya koyi karatu dan Allah kuma ya karantar da shi dan Allah kuma zai samu ladan a wajen ubangiji ta'ala Mala ya mana shimfiɗa da ayoyi waɗanda jiya mun karanta su sannan ya kawo mana hadisai guda biyu daga ciki akwai hadisin man yuridillahu bi khairin faqihu fid din yau dai za mu tashi a hadisi na uku a babi ɗin da malam yake cewa wa ana abi musa radiyallahu anhu qal daga abu musa al-ash'ari Allah ta'ala ya kara mishi yarda yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai da miji Allah su kara tabbata a gare shi yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm wato misalin kwatankwacin abin da Allah ya turo ni da shi na shari'a da kuma ilimi kenan annabi sallallahu ya zo da shiriya kuma ya zo da me da ilimi an gane kama thali ghaisin annabi sallallahu ya ce kamar misalin ruwan sama ne girgije asaba ardan wanda ya samu wata ƙasa fa kanat minha ta'ifatun tayyiba daga cikin ƙasar da wannan ruwan ya sauko akwai ƙasa wacce take mai akwai yanki tayyiba wanda yake mai kyau mai tsafta qabilatil ma sai ta sha wannan ruwa da ya sauko mata din fa'ambatatil kala sai ta fitar da mi gurin kiyo wal ushb da shiyawa alkathir masu yawa kenan saboda mi salahiyatuha saboda kyautatuwar wannan ƙasa ɗin da ruwan ya sauko ya sauka a kanta to ta mi ta ta ta fidda tsirrai ta kuma fidda mi ciyawa an gane kenan wannan misali na farko shine malamai suka ce misalin malamin da da ya koyi karatu yake iya cire hukunce-hukunce a cikin karatu ɗin ya fahimci karatu ɗin shi kamar daga cikin ruwan sama wanda shine ilimi da shirya manzo Allah sallallahu da ta iso zuwa gare shi to yana iya fahimtar karatun yana iya cire mai hukihu a cikin mai karatu ɗin wannan kenan wa kana minha ajadib amsakatil ma daga cikin wannan yanki na ta'ifa tayyiba ɗin ko akwai ajadib gurin da yake da tsandauri shi kuma amsa katilma ya rike ruwa din amma baya iya fitar da me ciyawa amma dai ruwan ya zauna to nan fa nafa'a Allahu biha nas to tunda ta rike ruwa to ruwan da ta rike sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ruwa din fa sharibu sai suka sha minha daga wannan ruwa din wa saqau suka shayar wa zar'u suka yi shuka kenan wannan shine kaso na biyu na mutane shi wannan ya yi ilimin amma baya iya mi kawai dai ya rike ilimin kuma yana ba wa mutane amma la'alla shi ma baya iya aiki da shi ko kuma baya iya cire fikihun da yake cikin mi karatu din amma yana iya ya kiyaye shi da yadda yake iya isar da shi ga wani shi wannan kuma shine yawancin malaman mu na zaure za su iya kaje su ta biya ma karatun yadda yake nassan amma cire fikihun karatun kuma ba kowa ne a cikin su yake mi ba yake iyawa amma dai in kaje in in ka ce a biya ma littafan loga ne duk sai an karanto masu amma in ka cire shi a littafan loga ka ce shi gama wani fage za ka samu ne ba kowa ne cikinsu haka kuma cikin malamai ma daga cikin malaman da Allah ya musu baiwa suke fahimtar karatu akwai ibn usaimin wannan zamani in ka ga yadda yake cire hukunce-hukuncen karatu wanda ya karanta a sharhul mumti ala zadil mustaqni zai ga yadda Allah ta'ala ba shi mai ilimi duk wata gaba yana iya mi fahimtar ta ya sharhin ta ya kaza to haka nau'ika kenan na mutane wani in ya ji karatu yana iya fahimtar ina karatun ya dosa wani kuma zai da ya riƙe karatun kuma ya karantar da mi wani shi amma ba tare da ya fahimci mai karatun ya mi yake kunshe da shi ba amma dukansu waɗannan kuma akwai alkhairi cikinsu wa asaba ta'ifatan minha ukhra to wannan ruwa din kuma ya samu wani bangare na wannan ƙasa din na daba ma hiya qi'an amma wannan bangare fako ne la kuma an ruwa baya zama wala tumbitu kala'an kuma ciyawa ba ta fitowa kenan kun ga wannan me shi babu babu alkhairi tattare da shi fadhalika mathalu man fahuqa man faquha fi dinillah annabi yace to wannan shine misalin wanda me ya wato ainihin samu fiƙihu a addinin Allah ya samu ilimi ciki wa nafa'ahu ko ma ba'athani Allah bi sannan abin da Allah ya turo ni da shi ya amfanar da shi kenan shine kaso wannan guda biyun farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa tattara su a misali guda ɗaya wanda ruwan sama ya sako suka fidda ciyawa ko kuma ruwan da ya sako suka kiyaye mai suka ta rike ruwan ta yadda mutane suka zo suka ci gaba da da amfanuwa da shi kashi na gaba kuma shine okay sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alima wa allam ya koya kuma ya koyar wannan kun ga yana tare da alkhairi wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'sa shi kuma kaso na uku da ruwan ya sako zuwa gare shi din ya kiya rike ruwan kuma ya kiya me ya fidda ciyawu din ko dan haka bai ma je yayi karatun ba kuma bai ma fahimci karatun ba to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'sa wato kuma shine kwatankwacin misali wanda me bai mai da hankali akai haɓa laraba suna da wannan mustalah nasu cewar idan mutum misali ka ce rafa'ata ra'si ka ɗaga kaina ba yana nufin ka ɗaga mishi kai ba ka ba abun muhimmanci to wannan ma lam yarfa bi zalika ra'sa irin bai yayi watsi da abun bai bashi me bai bashi kulawar da ta dace ba wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bi kuma bai karbi me shiriyar da aka turo ni da ita ba kenan dai annabi sallallahu ya buga mana misali wanda da ilimi ya zo da shiriya ya zo ya zauna ya dukufa ya koya ya kuma fahimta ko kuma in ma bai fahimta ba dai shi da ya koya domin annabi sallallahu a hadisi ya ce farubba muballighin aw'a muballighin aw'a min sami' shi da yace ballighu an walau aya hadithu an bari sai wala haraj har a hadisin ko wani hadisi da annabi sallallahu yake cewa sau da yawa wanda sakon yake isa masa ko to ya fi mai kiyayewa akan wanda yana nan ma aka faɗa an gane to sau da yawa yanzu wani zai iya karantar da kai karatu amma kai kuma in ka je ka zurfafa sai ka kere shi ame yanzu wani in ka je gurinsa ba ku misali yanzu in ka je wajen wasu malaman kawai wannan littafin hadisin zai ce maka kala su sai ya fassara maka mai hadisin yake kunshe da shi ba zai iya ce maka komi ba kai kuma in ka je ka nemi littattafai sharhi ka faɗaɗa la'alla kai za ka iya cire wata fahimta a ciki wanda shi da ya tashi kantar da kai ma bai fahimci wannan abun ba an gane Allah da tadda mu wa an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ali radiyallahu anhu daga sahal dan sa'ad Allah ta'ala ya kara mishi yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ali ibn abi talib Allah ya kara mishi yarda fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am wato annabi sallam ya ce da Ali lokacin da ya tura shi khaibar cewar wallahi Allah shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyar ka ko khairul laka min humrin na'am na humr malamai suka ce da iskanil mim an gane idan kai mata dhamma ya zamo humur jam'i na mi himar wanda kuskure ne a humr jam'i ne na mi ahmar wato jajaye na an'am wanda shi kuma jam'i ne na an'am ko dabbobin ni'ima wato yanzu dai kamar ka yi shi da yaren mu mutum ɗaya shiri ta sanadiyar ka ya fi a baka motocin yayi na zamani dozin guda in kai mutum ɗaya zama sanadiyar me bin shirya ta sanadiyar ka yi shirya kenan kun gona yana nuna alkhairi na ilimi bayan da za ka iya shiryar da mutum sai kana da me ilimi in kana da ilimi shine za ka kira mutum ka zaunar da shi ka ce mar abu kaza da kaza da kaza da kake wannan boda da kake ba ta da ke wannan shaye-shaye jangul zaman jangul da kake kullum kana ɗinkewa ba shi da amfani duk shi ka karantar da mutum kagan Allah ya sa ya shiryu ta sanadiyan ka wannan wa'azi da ka mishi to kaga ka samu me ka samu lada to kun ga mai ilimi ne kawai zai iya shiryar da mutane an gane jahili fa zai ja su ne ga halaka ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال موسى داش النبي صلى الله عليه وسلم يا بلغوا عني ولو آية ku isar daga gare ni ko da aya ne abinda kuka ji daga gare ni to ku isar da shi wannan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana in ka san wani abu daga gare shi to ka isar da shi zuwa ga wanin ka na sha faɗa mana wanin kan nan ba sai ka tara mutane ba iyalanka an gane ka karantar da iyalanka ƴan uwanka wa hadithu an bani isra'il wala haraj sannan ku bada labari dangane da bani isra'il sune tsatson annabi yaqub alayhi salam an gane isra'il shine yaqub an gane ma'anar shi malamai suka ce abdullah da yaran wancan yaran ibrananci ne ko wannan dan haka dai ku bada labari dangane da bani isra'il wala haraj babu laifi Allah ma ya bamu labarai dangane da bani isra'il an gane yawancin kuma labaran da Allah ya bayar ba labaran yabon su bane labarai ne na irin tsiya da suka ringa aikatawa yahudawa kenan wa man kadhaba alayya muta'ammida annabi sai shi wanda ya min ƙarya da gangan yace na ce kuma ban ce ba ko falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya nemi mazaunin shi a wuta kun ga wannan ta ya balle ko anni sai ka sani kenan sai kana da ilimi shine zaka iya isarwa in baka da ilimi ko wa'azi aka tura ka iyakaci ka bugo gabar da yamma da labaran jarida da na BBC kai ta faɗa mutane saboda baka da ilimi yawa ta yama fi sauƙi amma in kana da ilimi shine zaka ce mutane Allah ya ce annabi ya ce shi yasa duk wanda ka ka je gaban sa wa'azi ko sauraron hutuba kaga ya bugo gabar da yamma kudu arewa bai ce ma Allah ya ce ba annabi ya ce wannan ba shi da abin da zai baka daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake da abin da zai baka daga taskar annabi sallallahu wacce ba ta karewa sai dai mutum ya ɗebi ya ɗiban sa ko to zaka samu kullun sabon hadisai kake ji sabon ayoyi amma an mai da kutubobi yanzu in ka je wasu yankunan shekararsa ashirin kutuban nan ita kullum yake yanzu kawai shekara ashirin kutuba kullum iya hadisan kenan na manzon Allah sallallahu ba wasu ayoyin iya su kenan to kun ga faqidu sha'ila yu'ti mara abu baya ba da shi wannan kuma wajibin mu ne sai mun tashi mun yi karatu idan ba mu yi karatu ba yanda muka ga suna yi kutubobin su nan guda hudu biyar sun rubuta su kullum su suke maimaita to mu ma in mun iso irin matsayin su waɗannan hutubobi biyar din zamu ta maimaita dan haka an yi wani ta'addan shi a gari ba zai iya kutuba akan wannan ta'addancin ba ana wani yanayi a gari ba zai iya kutuba akan wannan yanayin ba wannan kutuba dai zai ta karanta mutane da aka wannan kuma sai matasa an tashi an yi karatu shine za a iya mai faɗaɗawa ba wai kawai kame da mutane sandararru ba kuma ka daskarar da kwakwalwarsu domin daskarar da kwakwalwa ne ya zama abu ɗaya kullum mutane suke ji ba sa jin wani abu mai abu sabo don haka dai ballego an ni walau aya sai ka sani din sannan ka iya ballego din ko wannan kenan sannan kuma kun ga a ƙarshe hadisi annabi sallallahu alaihi yayi gargadin wanda yake masa ƙarya kuma yanzu akwai masu yi wa annabi ƙarya wallahi sai ka ga wallahi mutum da alkyabbarsa da rawaninsa da kaza ya ta shirguwa maganganu kuma wallahi duk ƙarya ne duk annabi bai faɗa ba mutane jahilai sun kewaye shi da Allah suna masa kabbalori ma kuma babu abun to wannan baya tsoron Allah annabi shi yasa ce fale tabawwa maq'adahu minan nar ranar lahira kawai ya je da kansa nema wa kansa mazauni a ina a huta so da bai da gurbi a aljanna ta yaya zaka yi annabi ƙarya wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi yana da muhimmanci daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda kun ga in ana maganan almajira annabi sallallahu dole ka sawa abu hurairah dole ka sa abdullah dan abbas mata dole ka sa aisha radiyallahu anha radiyallahu anhum jami'a kenan kun ga almajirai ne na annabi sallallahu abu huraira Allah kara mishi yadda ke cewa annabi sallallahu ya ce wa man sadaka tariqan duk wanda ya bi wata hanya yaltamisu fihi ilman wanda yake neman ilimi ciki ko sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna to da wannan Allah zai sauƙaƙe masa hanyar tafiya ina aljanna shi yasa wallahi ni ban ga hanya mafi sauƙi da mutum zai tafi aljanna ba fiye da hanyar neman ilimi an gane ni ban ga wannan hanyar ba a ce maka hanya shortcut way da zaka iya tafiya aljanna ko to ita ce hanyar da zaka zauna ka yi me ka yi karatu domin ƙarƙashin inuwar karatu shine zaka ji annabi sallallahu ya faɗa maka me sabbuban da idan ka yi su za su kai ka zuwa ga aljanna sannan ɗalibin ilimi shine ya san yake karanta sabbuban da duk laifin da aka aikata wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka aikata kaza sai akan kare maka zunubai kuma mai ilimi shine yake da ilimin cewar ya san cewar duk laifin da ka aikata Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wato iya karkashin ilimi ne zaka samu sa'ada a duniya da lahira amma wanda bai da ilimi zaka ganshi me hayran min ibadil ulama kamar da makaranta jiya to in mutum bai da ilimi zaka ganshi a rude yake baka taba samun sa tsatse ba an gane ba abin da zai samu yana tafiya masa daidai amma dai in mutum yana so ya tafi aljanna cikin sauki to shine ya rike tafarki na me na karatu na ilimi an gane in ka rike tafarki na ilimi to zaka tafi aljanna me ba tare da ka sha wahala ba domin shi jahili bautar ma ya dauka wata azabtar da kai ne an gane ya dauka azumi kullum ba sha shine sallar dare kullum ba sha hakan har sabon da ba su fahimci addini daidai ba suka zo gida na sallan wani ya ce shi ba zai na bacci ba kullum qiyamul layl wani yace kullum azumi wani yace ba zai aure ba su sun zata wannan shine zai kai kami aljanna riko da addinin irin wannan gam din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ni ma da kuka ganni na fi ku tsoron Allah amma ina azumi kuma na sha na ci abinci wani lokaci sannan kuma me ina aure ina da mata sannan kuma ina bacci kuma na qiyamul layl kuma wannan shine sunnata dan haka dai duk wanda yake son hanyar tafiya aljanna cikin sauki to ya bi tafarki na me na karatu da neman karatu Allah sa mu dashi wa anhu aidha daga Abu Huraira kuma radiyallahu anhu Allah kana mishi yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi ya ce man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a ko kana lahu min al-ajr to yana da kwatankwaci yana da lada mislu ujuri man tabi'a kwatankwacin lada wanda suka bi shi ma'ana in ka kira mutane zuwa ga wata shari'a yanzu ka zo ka ce mutane ga fallalar yin azumin litinin da alkhamis sai mutane suka dori akai to kana da kwatankwacin ladan su da za su na yin wannan azumin litinin da alkhamis kowace iri shirya ne kawai da mutane kai to ba kuma yadda za ka kira mutane zuwa ga shirya in baka da ilimi domin annabi sallallahu a hadisin da muka bude zaman da shi kunji ya ce mai masal ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm kenan shirya daga wajen annabi sallallahu ake samu ta haka ilimi ma ya samo tushe ne daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yanqusu zalika min ujurihim shay'a sanan dadi da kare ba za a tauye wani abu daga ladan su ba su ma za a ba su nasu kuma kai ma a baka me a baka naka kun ga wannan falala ne kuma ta ubangiji ta'ala idan ka kira mutane zuwa ga shirya hanyoyin kuma zuwa kira zuwa ga shirya yanzu suna da yawa yanzu misali gashi mun tare nan muna karatu gashi muna dauka muna watsa wasu za su bibiya hanyoyin da yawa kuma wajibinmu ne ku sani yanzu yanda 'yan banza suke watsa banzancinsu suke kira zuwa ga banzancin ta social media muke mu kuma kamata yi kana kira zuwa ga addinin ka zuwa ga shiryar manzon ka sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da kake koran ka sa data ka, rubuta hadisi guda a internet daidai lokacin da wani ya sa datar kuma ya rubutun batsa kuma yake lalata kwakwalwar samari da yara da matasa da abin da kai ka kasa yi don haka kenan idan har waɗancan suna yaƙi domin ruguza tarbiyyar mu ma ya kamata mu yaƙi domin ceto waɗanda kuma ake ruguza mi tarbiyyarsu amma za ka samu muna da ƙoro wajen mi mu taimaki kanmu wajen da kuɗi data yanzu wani in ya sa ta ba zai iya yin wani abu na addini ba zai ce ta ya zan yi offload zai cinye min data zai yi kaza daidai lokacin da wani zai je duk wani iskancinsa kuma ya offloading din bai damu ba don haka kenan kira zuwa ga shirya bai takaita mi aka bi mutane ɗaiɗaikunsu ba a yanzu har ta social media din nan alaikum salam ta social media ka yi rubutu ta social media ka offload na youtube wani ya yi wa'azi ka yi sharing da kaga mutane za su amfana da shi kowace hanya za ka iya yi kai kira zuwa ga me zuwa ga shirya din an gane kuwa domin kun ga da yanda yanzu mutanen banza suke ta kira zuwa ga me zuwa ga hidimar su ta banza Allah ya tsare mu wa anhu qala daga Abu Huraira din da yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai daga abubuwa guda uku daga na mutu daga ka mutu to daga cikin abubuwa guda uku nan su ne wato duk ayyuka za su yanke sai daga cikin abubuwa guda uku sadaqatin jariya sadaka mai gudana jama'a sadaka mai gudanan nan ko faɗi ne da ita ba gina masallaci bane kawai ba gina islamiya bane kawai an gane ba iya gina rijiya bane kawai ka zo ka ɗau nauyin ɗalibin ilimi ya zama malami ya karantar tsatsonsa suna karantarwa shi ma sunansa sadaka mai mai gudana shi yasa in ke cewa ni kwanaki da an nemi shawara ta da masallatai guda biyu da aka gina da ashkom da na lambu ɗaya za a gina a gurin ɗaya sai a ɗaya ɗaliban ilimi a fitar da su su je su iyo karatu wani ya iyo digiri wani masters wani phd ka ɗauka kusurwa goma sha biyu a ɗebi mutane a garin nan su je su iyo wannan karatun su shekara biyar shida su dawo garin nan da Allah kake jin garin nan nan da shekara shida sai ya mi sai ya canja amma yanzu ba canjawar da zai saboda iya nagarin kace su zo su raya gurin su kuma nagarin iya yanzu wasu wayewar iya ta garin ne irin malam anas din shi kadai ne a gurin to muna buƙatar irin malam anas kaman guda hamsin ne a garin kowace kusurwa a ce akwai irin malam anas domin me a ceto matasa domin a ware mutane kai a addini amma irin malam anas ɗaya ya zai in ya tara ashkom kawai ya kamata kowace kusurwa a ce akwai irinsa don haka ya kamata manyanmu masu kuɗinmu su gane matsalar mu ba iya masallaci ba ne matsalar mu ba iya makarantu ba ne a'a su kansu matasan fa yanzu akwai kishirwar karatu wallahi gani ake muna da karatun wallahi babu shi in an zo fagen karatun wallahi babu shi kawai dai ana ga muna da shi ne amma babu shi in ka je wajen malamai za ka gane ashe nan ɗin ba karatu ake ba to ya kamata in an gina katon masallaci a ce malamin yana da karatun da in ya tara ɗalibai zai ba su ingantaccen karatu yau ba wai kawai an gina an tafi ba yanzu masallacin lambu har yanzu neman malamai ake da za su karantar babu babu wallahi babu malaman kuma wallahi babu ne duk wanda ka nemo sai ka ga ya nemo wani karamin littafi wanda dan naziri ma zai iya karanta shi ya fassara shi sai ya ce maka shi zai karantar wannan littafi ba zai iya buɗe Bukhari da Muslim ba ko bakinsa ba zai iya ja daidai ba bare ya fassara maka daidai lokacin da shi kuma mai masallacin masha Allah mun gina masallaci na miliyan kaza ba masallaci kawai ba ɗaliban akwai kishirwar karatu kuma ba su da kuɗin da za su yi karatu don haka a tallafa musu su je su iyo karatun da kyau su fahimci karatun domin su zo su mi su karantar da al'umma amma in duka tara mana masallatai kuma ba mu da karatu kenan za a fidda tsatso jahilai ne duk wanda suka zo suka zauna a gabana na ga an ban katon masallaci kuma ba da karatu shikenan na sa alkyabba ni ne shek akwai wanda ya isa yi wani abu zan ringa fatawa daidai da abin da yake kwakwalwa ta ne muna da kishirwar malamai ba mu da malamai matasa a garin nan ba mu da su wallahi babu muna da kishirwar su don haka su haƙura da masallatan nan dan Allah su zo su taimaki ɗalibai su karatu a kashe wa ɗalibai kuɗi amma ba za su iya ba wallahi sadaqatin jariya don haka dai sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ake amfanuwa da shi Yau, ilimi sawa'un wanda ka karantar haka ko kuma wanda ka rubuta wanda mu daga cikin illa da ta shafe mu ta kasala shine ba ma iya rubutu sai dai mai ta mai karantarwa kuma abin da yafi dawoma har yanzu shine kai mi kai rubutu an gane har yanzu waɗannan audios nawa ne suke bata da yawa su tafi su bata amma kun ga rubutu din nan har yanzu rubutu yana da tasiri a duniyar ce na haka malami yuntafa bihi sawa'un yayi shi na audio ne ya karantar ne a yami yayi rubutu ne to yana da muhimmanci awwaladin salih ne ya da'u lahu dan gaba tana da muhimmanci ko da na gari da yake masa addu'a to nan yanzu mutane so da sun kare ma rayuwa sun ce ƴaƴan ma su fa ba sa so yanzu wannan ya same ni ya ce min kai fa kana son tare ƴaƴa ce to ya zan abin manufar yin aure dai ba wanda zai rabu da ita kowa ya santa haka ne ko ba haka bane tayyib idan wannan manufar ta samu kuma za a samu ƴaƴa to me za me za a fasa shine ko so suke kai in kai biyu uku sai ka tsaya ka ce ka haƙura tayyib in nayi biyu ko uku na tsaya ya zan yin tsaya to ni nake ba wa kaina tayyib Allah ne ba kai yanzu wani ɗayan ma ne ma mi ya rasa dan haka kai fatan kawai ubangiji ta'ala in ya baka ƴaƴa ka iya tarbiyyansu kuma kai iya bakin ƙoƙarinka wajen me wajen tarbiyyar su sabbuba kuma na arziki ka rike duk wani sabbuban arziki iya abin da zaka iya yi kenan amma yanzu in ka ce na tara ya in ka tara ya zaka yi talauci to wani bai da yanzu yanayin nan da ake ciki da lamar ya ma suna talaucin ko ba sa ciki har yanzu da ake kuka ba ku misali masu cewa kar misali kawai ka daina tara 'ya'yan nan sai ka samu kaman gidanmu ne yanzu haka mun kai 25 ko mun doshi 30 amma da wanda yake cewa karka taran da shi wanda ya iya taran duka gidan suke zuwa har yanzu suke cin arzikin gidan kuma duk haka ne duk manyan gidajen nan da kuke ga sun fi yaran ko yawanci nan ake zuwa a ci arziki su kuma duk gidan masu dabarun cewar mun yi ɗaya mun tsaya mun yi biyu a tsaya din ba ka samu baya arzikin ba la kan roki Allah rabbana hab lana min azwajina zurriyatina qurrata a'yun sannan sai kuma kai riko da sabbuba na arziki na rayuwa arziki din nan gashi a doron ƙasa in za mu cika duniya wallahi Allah ya sani abin da za mu ci abinci da shi Allah bai sani da za mu sha wahala ba amma dai in cutan kasala ta kama mu ko yaran baka musu lissafi ba baka tsara musu yanda rayuwa za su iya gudanar da ita daidai ba shikenan amma dai waladin salih ne ya da'u lahu mutum ya fatan Allah ba shi dami da na gari idan ka mutu fa daga cikin abin da zai daga darajarka akwai ɗanka da yake maka addu'a annabi sassan ya ce akwai bawan da in ya mutu sai ran lahira zai ga an daga darajarsa fiye da yadda yake tsammani zai tambaya Allah menai sai a ce bayan mutuwar ka ɗa na gari ne da yake maka addu'a shine ka isa wannan matsayi to kai ba ka da ɗan ko kuma ka kulle ka ce daga bi ka gama sai ya zama wannan biyun ashe ba su ne na garin ba na garin ba su iso ba ka tsaye da su da haka dai anan ni ina ga matsalar mu ba yara bane da muke da su matsalar mu ba yawan yara bane matsalar mu kwakwalwar mu ce da ɗabi'un mu kun gane har yanzu ni iya tunani na kenan matsalar mu ba yara bane da muke da su a matsalar mu kwakwalwar mu ne da kuma mai ɗabi'un mu wanda in mun buɗe kwakwalwar mu kuma mun gyara ɗabi'un mu to zamu iya tafiyar da yaran mu da al'ummar mu kun gane da haka dai ɗa na gari mutum ya fatan Allah ta'ala ya bashi ɗa na gari domin ɗa na gari zai amfane ka a nan duniya ya zama maka sanyi ido haka kuma in an je ina in an je lahira Allah ta'ala ya bamu ƴaƴa na gari ina ga mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai mu dora zama na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam